بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الفادواء أولا سافية من البركة يومنا أيوة راناشي ta alhamis sha shida ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sadu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan wata na ramadana kuma muna nan ne a cikin suratul an'am wanda a yau insha Allah ta'ala za mu dan maimaita wasu ayoyi domin jin fa'idojin da suka kunsa bayan wannan insha Allah ta'ala sai mu tsora daga inda muka tsaya daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البأس قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين Allah subhanahu wa ta'ala yace sai ya qulu alladhina ashraku da sannu wadanda suka yi shirka za ku ce law sha Allah ma ashrakna da Allah bai so ba da ban shirka ba wala aba'una da iyayenmu ba su yi shirka ba wala harramna min shay da ba mu haramta komai daga cikin abin da Allah ya bamu na kayan noma da kuma dabbobi ba kadhalika kazzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka kayyata har sai da suka dandane azabar mu qul kace da su ya kai annabi Muhammad هل عندكم من علم فتخرجوه لنا shin kuna da wani ilimi ne daga gare ku daga Allah subhanahu wata'ala fatukhrijuhu lana ku fitar mana da wannan ilimin in tattabi'una illa dhanna ba wani abu kuke bi ba face zace zace wa in antum illa takhrusun kuma ba komai kuke ba face shaci fadi qul kace da su falillahi alhujjatul baligha lallai hujja gamsasshiya isasshiya tana ga Allah falau sha'a da Allah ya so la hadakum ajma'ina da ya shirye da ku dukkanin ku baki daya waɗannan ayoyi kamar yadda muka bayyana a jiya shine ba a kafa hujja da mashi'ar Allah alkauniya ko yawwa akwai mashi'ar Allah alkauniya akwai mashiyar Allah alqadariyya akwai abin da Allah ya so ya auku a rayuwa da kuma abin da Allah ya so ya auku a shari'ance zaka dan adam ba zai saba wa Allah ba sai ya ce kuma ai Allah ne ya kaddara min in yi wannan ina fata mun gane wannan babu shakka wannan hanya ta taba take sannan mutum duk lokacin da ya aikata wani aiki na alkhairi to ya kamata ya zama yana da wani hujjan da ta sa ya aikata wannan abu ko dai abin da ya halatta masa ko dai abin da ya farlanta masa ko abin da ya wajabta masa ko abin da ya mai da wannan a matsayin mustahabbanci ko wani abu makamancin wannan kenan kowannen mu yana buƙatar ilimi yayin da zai aikata ayyuka na ibada don su sun aikata ne bisa jahilci bisa zace-zace an gane wannan to shine Allah ta'ala suke cewa kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka ƙaryata annabawa da manzanni har sai suka ɗanɗana azabar mu sannan suka tunanin to ai yanzu kam gari ya waye to yanzu dai a gaya mana za mu ji a dawo da mu duniya za mu gyara amma ina lokaci ya riga ya ƙuri Allah ta'ala yake qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kace da ku shin kuna da wani abu na ilimi wanda za ku fitar mana da shi yawa adalci ta kare ko maganin hujja ake yi hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani abu ne na ilimi wanda ya kamata za ku fitar mana da shi Allah ta'ala ya ce in tattabi'una illa dhanna ba wani abu kuke bi ba face zace zace wa in antum illa takhrusuna kuma ku nan ba ku da wani abu da kuke face shaci faɗi nan inda Allah ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana wani irin ilimi yake magana anan shine ilimin littafin Allah ilimin hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira duk wanda ya kawo wani abu bako a cikin addini wanda ba san shi ba sai a ce da shi qul hal indaka min ilmin fatukhrijuhu lana ko ai kwarai kana da wani ilimi tabbatacce wanda za ka kawo mana shi to kaga daga nan kuma sai a fara biye biye daga duk wani wanda yake a bi shi ko sai an bi shi za a sadu da manzon Allah ko kuma sai an bi ta hanyar wani za a samu kaza ya kawo hujja daga Allah ya kawo hujja daga littafin Allah dan kai Allah bai ce mu bi ka ba Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula ko yawwa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه من ظن الله ne kadai idan ka juya baya ka shiga tasku amma duk wani wanda ka sabawa ba manzon Allah ba zaka zauna lafiya shi yasa duk wani wanda yake in an bi shi in ba bi shi ba sai ya fushi to Allah ya bashi hakuri mu dai ba za mu bi shi ba yawwa illa iyaka take nan in ya fushi ya fashi kuma bin ra'ayoyi munana yana daga cikin abin da ke jefa mutum a cikin masifa da bala'i mutum ya san abin da ake gaya mar ƙarya ne ya san tatsuniya ce amma haka zai haƙuri to ku je mu je mu ci gaba da haƙuri akan tatsuniyar mu ya za mu yi tunda da haka aka kaddara mana a wannan mummunan kaddara ce ka so kanka bata tunda an riga an yi bayani hujja ta zo gare ka to yanzu abin da ya rage sai Allah ya kama ka da azaba Allah ka kare mu Allah ta'ala ta kulli hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi ne wanda za ku fito mana da wannan ilimin Allah ta in tattabi'una illa dhanna ba wani abu kuke bi face awwan shine zato al-hafiz ibn kathir ke cewa ma'ana ai al-wahm wal khayal kawai kuna bin ainihin wato wahami ne me ma'ana wahami rudu wal khayal da kuma abin da yake ainihin wato kaman ka ce rufa'ido wani abu ne wanda yake khayal ne tunani ne kawai hayaniya ne kawai ban kaura ce kawai wannan abin ba zai taba kaiwa zuwa ga wadatar da wani abu na gaskiya ba yace wal murad bil dhanni ha huna abinda Allah yake nufi da al-dhannu anan al-i'tiqad al-fasid shine dukkanin wani abin da mutum zai kudirce a zuciya wanda yake mummuna mara kyau Allah ce wa in antum illa takhrusun ku dinnan ba komai kuke kuke ba face shaci fadi al-khawfu shine kai kirdadan fadin abu alhali wannan abin baka da tabbacin gaskiya ne ko ƙarya ne shi ko addini ba a mishi alkharsu ko abin da ake mishi menene shine at-tabyin al-hujjatu al-baligha ka kawo wata hujja gamsashiya sai a yarda amma ina ganin ai muna kyautata zaton to wannan kuma ya zama ilimi kenan ba zato ai takribuna ala Allah fi madda'i fi madda'aytumu kuna yi wa Allah ƙarya cikin abin da kuke da'awa mun gane wannan ko don haka Allah ta'ala sai yake cewa in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun lalle ku dinnan ba komai kuke kuke bi ba face kawai shaci faɗi a cikin ainihin wato abin da kuke yi Allah ta'ala ya tsare mana imani bayan wannan jama'a mu lura da kyau Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya nuna mana cewa ashe ka'ida amma game da abin da ya shafi addini shine mutum ya bi gaskiya a lokacin da ta zo masa ya saukar da kansa ya haƙurƙurtar da zuciyarsa ya bi in ko bai bi ba to akwai wani abu daban kuma wanda zai iya faruwa da shi wanda ba a fata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani daka jama'a kun ji kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa daka idan kuna da wata hujja to ku fito wani da wannan hujja an gane wannan sai Allah ta'ala ce kul kace da su falillahi alhujjatul baligha ga Allah hujja gamsasshiya take falau sha'a in fada Allah ya so lahadakum ajma'ina da ya da ya shirye da ku ku duka baki daya ma'anan wannan ai lahu alhikmatu tamma wal hujjatul baligha Allah shi ke da cikakkiyar hikima da kuma hujja gamsasshiya في هداية من هدى وإضلال من ضل وذن شريار دا وان دا شريار دا كما قتر دا وان دا متد دا شيغا برن هنيا مديدين شيا دون هكا الله تعالى شيك دا وان هجا بالغة فلو شاء دا ياسو لهداكم أجمعين دا يشري دا كوبا كدا وسمع لما كشي معنا وانا أقوي وني جوابي محظوظي دا أكتري معناه tun da ku ba ku da wata hujja da za ku iya kawowa babu wani ilimi gamsashe to ga Allah hujja gamsashiya take ina fata an gane shi da abin da ake kaddarawa Allah ta ce falau sha alhadakum ajma'in da Allah ya so da ya shiryar da ku ku duka haka Allah ta'ala ya faɗi a wurare daban-daban ko a wannan sura mun karanta a farko ko Allah ta'ala yana cewa walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya so da ya tara su akan shirya Allah ta'ala ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya so da duk mutanen da ke doron duniya gaba ɗayan sun yi imani Allah ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا لما هجج التي دا أبينك يا سوء دا يا سني الأمة تزمتو الأمة وآياتكم أكان الدين ولا لا أما التي بذات بشي بسنة تاباني لجنة إلا من رحم ربك سيفا وأن أبينك يجي كنسا شيني كأيزي إيا سام كنسا أكان هجي شريعه ولذلك خلقهم سوي ذاك مكهلك سمتاني الله يكون وتمت كلمة ربك كلمة أبنجدك تاتك الشواء لأملأن جهنم من الجنة والله تبت فينا شكا الجنة دوتا دمتاني أجمعين الجنة دمتاني بالكدا نفت عن قال وانا دون هكا الله سبحانه وتعالى يوانا جوابي قمت الشيد وممتاني سبحانه الشواء wannan abu ne ainihin wato tabbatacce Abdullahi yana cewa la hujjata li ahadin asa Allah babu wata hujja da wanda ya saba wa Allah ke da ita walakin lillahi alhujjatu albalighatu ala ibadi sai dai shi Allah shi yake da gamsasshiyar hujja akan bayinsa an gane wannan Allah ta'ala ce walau sha'a lahadakum ajma'ina inda Allah ya so da ya shirya ku baki ɗayan ku kun zama akan tafarki guda ɗaya kun zama akan tsari guda ɗaya Allah madaukakin sarki da ya shigar da mu Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na ga ya ku jama'a ya kamata mu gane hatta musulunci akwai ɗan kadariya ko masu musun kaddara suna cewa la qadara babu kaddara wal amru unf al'amari kawai yana gudana ne ba sanin Allah wai shi ma Allah baya sanin abin zai faru sai ya faru ne sai ya sani sai ce la ga abu kaza ya faru wannan ko kafirci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ku sani cewa lallai ɗayan ku ba zai taɓa yin imani ba sai ya yi imani da kaddara mai kyau da mare kyau ina fata an gane wannan da waɗannan mabiya hanyar shidan ne malamin su ma shine iblis in ji shakul islam ibn taymiya yace malamin wadan shine shedan dan kowanda ba shi da abin da yake ainihin wato ba shi da kowanda ba shi da wata hujja to zai je ya nemi ya san cewa kam akwai abin da ke faruwa shi mai kyau wani abin kuma mara kyau kan me yakan faru duk da haka jingina abin zuwa ga nisha ko wanda bai yi imani da Allah ba sai ya ci ai nisha ce nisha ce ta samar da mu neta ce take kashe mu neta ce take ba mu arziki neta ce take kaza to shi kenan ita neta ita to ita neta wace ce ita koko ai ya kamata mu gane ita netar wace ce ita kuma waye ya halicce ta waye ya samar da ita koko ita ce ta samar da kanta shi yasa malam wato idan mutum yana karanta wahayin Allah to zai dinga samun wancewar zuciya gaba daya hatta yanayi da ka gani Allah ne ya halicce shi dare da rana wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun Allah shi halitta dare da rana kuma ya sanya su zanto aya ga mutane baki daya inda Allah zai ga dama yau sai ya rike wannan yini ya ce gaba ɗaya yinin nan za a tashi tutur mu ce na tsawon shekara guda ya rayuwa ta zama za ta yi daɗi za ku yi shuka shukan kuma ya nuna saboda shi kanshi dare akwai abin da ke kasancewa cikin dare idan shukan ya zamto rana ne kadai ba dare ya za ta rayu kuma ya za a kaddara lokacin sallah da lokacin ibadoji yaushe ne lokacin bacci Allah ne iko Allah ka tsare mana imanu qul fa lillahi hujjatul baligha ka ce ga Allah ne hujja gamsashiya take falau sha'a inda Allah ya so da hadakum ajma'ina da Allah ta'ala ya shigar da ku baki daya Allah ta'ala ya samu ya shi bayan wannan mushrikai ashe su da kansu tabbatar cewa suna shirka da Allah tunda Allah ta sai yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna kaga ashe sun kansu tabbatar kansu ne shirka to kamar haka ne duk wani wanda yake hada Allah da wani galibi mafi yawa ya san yana hada Allah da wani to amma yana da wata hujja cewa to ai shi wannan da nake kira din nan ai ban ce shine Allah ba ai ban ce shine zai mun ba a'a shi zai kama hannuna ne ya kai ni zuwa gaba zuwa ga Allah a'a shi zai roƙa min Allah ne yadda tiya min yawa amma shi zai roƙa min Allah ya kai ni zuwa ga Allah to shi ta kake ganin cewa Allah ta'ala ya kawo mana fatahi da kuma sauki yau a da ba a bari a taruwa a sai ce iya gudun ka iya ladanka amma wannan lokacin kana ɗakin ka sai ka dinga ji ka dinga sauraro amma wani ya ma ƙarya shi kenan kuma kana buɗe wayar ka kana kana scrolling a social media sai ka ci karo wani malami yana bayani sai ka ji kuma ka gamsu ka yarda kaga sai ka ajiye makarici kayansa sai ka ajiye mai yaudari kayansa ka bi shiriyan Allah subhanahu wa ta'ala don ka samu tsira a wurin Allah Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan kenan sannan jama'a Allah ta'ala wannan ayoyi ya haramta mana yin koyi da mushrikai wajen kafa kaddara ta hanyar wajen sabon Allah ko aikata ba daidai ba kuma wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kamar da cikin sahih bukhari da sahih muslim a kitabul i'tisam da kuma imam muslim cikin kitabul ilm yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum ko la tattabi'anna lalle tabbas za ku dinga bin hanyoyin waɗanda suka zo gabaninku za ku dinga bin su a jere a jere bamba su bamba kun ji وقالت ولو دخلوا حفر ضب لدخلتموه da za su shiga ramin damu can ma da ka kun bi su to kaga haka ake da wannan zamanin namu yadda ya zo da abubuwa iri iri Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan kenan Allah ta'ala ya ce قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هاي يا جماعة wannan ayoyin sun karantar da mu wani abu mai muhimmanci shine Allah ta'ala ya zargi bin son zuciya duk mutumin da ya zama yana yawan bin son zuciyarsa to wannan sunan shi halakakke shi yasa hatta bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zabi bane jama'a wajibi ne dole ne tilas duk da awaka cewa ai muni masoya manzon Allah ai muni muhammadawa duk wannan da'awar ba za ta amfani da ku komai ba sai kun dawo kan abin da Allah ya ce sai kun dawo kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kuma yake rayu mutane a kai wannan ka'ida ce kawai amma cika baki a wannan ba zai amfani da komai ba tun da kaga hatta sunnonin manzon Allah din to zaba wasu ke yi su zabi abin da ya musu dadi su bi su zabi abin da bai musu dadi ba su watsar har ma da zagi da zargi na wasu abubuwan cewa ai wannan abu ma kaza da kaza kisa duk wata datti idan an kawo ta za ka da yafi yawa a can fiye da nan saboda me nan akwai rariyan tacewa akwai matata sai an tace an rairaye an baka shi kafin a zo zuwa ga abin da za a yi amma tun kawai komai kwasa ake yi mutum ya zama kamar can dare ya ɗebo itace ya ɗebo maciji ya ɗebo kunama duk ya haɗa cikin itace ya ɗauko abinsa to kaga wannan kila akan hanyar zuwa gida ai zai sha mamaki ko yawwa ka san dai macijin ne jima tsaba kyale shi bai yi ba haka nan kuna mata dan sadado to za ta bashi mamaki mun gane wannan zaka dole a tace dole a lura Allah ta'ala ya tsare mu gaban mun san zuciya Allah ta'ala sai ya ce qul halumma
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
Allah ta'ala ya ce qul halumma shuhada'akum kace da su ka kirayo ka kirawo shaidunku ku kirawo waɗanda suke ainihin wato shaidunku ka halatto da su qul halumma shuhada'akum kace ku halatto da shaidunku alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha waɗanda za su bada shaidan cewa lalle waɗannan ababe Allah ta'ala ya haramta wannan fa in shahidu idan sun bada shaida akan haka fala tashhad ma'ahum kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka shaida wannan shaidar tare da su kada ka tabbatar da ita wala tattabi' ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka bibiyi soye soyen zukatan waɗanda suke karyata ayoyinmu wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma suna daidaita Allah madaukakin sarki da ainihin wato wasu abubuwa na daban Allah ta'ala ya tsare mana imanin anan zaka gane cewa ma'ana kamar Allah yana cewa ne ka gaya wa waɗanda suke haramta abin da Allah ya halatta su halatta abin da Allah ya haramta kuma su jingina wannan abin zuwa ga Allah cewa halumma ai ahdiru shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ku halatto da shaidunku waɗanda ke tabbatar da cewa Allah ya haramta wannan jima mun gane wannan ai ko yawwa to kaga wannan in an yi magana kenan ana buƙatar hujja kenan ko eh kenan in ba a kawo ba kaga babu hujja amma in an kawo hujjar amma kuma ba ta ciya nan ma ba za a bi ba dan kawai da ka mutum yayi wani abu ka ce me hujjar ka in ya kawo hujjar ba kawai cewa zaka to shikenan ai na gamsu na gamsu a'a sai an tantance an tace an rairaye an bakace an gane shin wannan hujjar tana da madogara mai kyau shi yasa Allah ya ce manzon Allah wala tattabi ahwa alladhina kadzabu wake fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ko da sun ba da shaida to kada ka yarda da wannan shaidar tasu din shaida ce wacce ba ta da makama shaida ce wacce babu hujja shaida ce ta ƙarya wacce ba za a taɓa karɓar ta ba an gane wannan shi ne Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa fa in shahidu fala tashhad ma'ahu idan ma sun bada shaidan to kai ya rasulullah kada ka shaida wannan abin tare da su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina sannan kada ka bi soye soyen zukatan waɗanda suka bi soye soyen zukatan su wa hum bi rabbihim ya'dilun alhali suna ainihin wato suna daidaita Ubangijin subhanahu wata'ala da wasu a wurin bauta. Lafazin halumma lafazi ne wanda yake a larabci ana amfani da shi wajen cewa a halatto da abu. An gani? Kamar da Imam Qurtubi ke cewa kalimatu da'watin ila shay. Kalma ce kiran mutane zuwa ga wani abu. Ka ce jama'a ku taho ku taho ku zo ku gani. An gane wannan ai. Kaga ana son a zo a bada mene? a zuwa ba da shaida kuma aka ce zuwa halumma kamar yadda ta zo a wannan aya ta alqur'ani mai girma kuma ana amfani da ita akan jama'a masu yawa a hakanta ana amfani da ita akan mutane guda biyu ana amfani da ita kuma akan ainihin wato hatta mutum daya don haka halumma ba lalai bane sai in ya zo da jam'i sai ka sa mata ainihin wato wawul jam'i da ke nuna cewa ita mai ce jam'i shi dan shi kalman halumma ismu fi'lil amri an gani yawwa ka san ka zaka ce mu wani wani zo zaka ce mishi ta'ala ko zo idan su biyu ne zaka ce min ta'ala ku taho ku biyu idan mace ce ka ce ta'alai ko haka ne idan mata da yawa ka ce ta'alaina in maza da yawa ka ce ta'alau in mata biyu ka ce ta'ala ya haka yake a larabci an gane wannan amma kalmar halumma kamar yadda Allah ta'ala ya ambace ta anan wanda shine nan asalin larabcin da alqur'ani ya zo da shi abin da suke cewa halumma shuhada'akum kaga nan kum da sai a ce halummu shuhada'akum amma Allah sai ce halumma shuhada'akum wanda ya nuna maka cewa ashe ana amfani da zakan mene jami'a hakanta wanda wajen farko kenan daga shi ismu fi'il amr ne wannan larabci ne kawai shi yasa wani lokaci ba na san shiga hakan larabci tun da ba kowa ya santa ba ko sai da ta Allah bani ladan sauraro amma kana so gane fi'il amr ko abin da kuma ismu fi'il amr ma'ana sunan fi'ili ne amri kamar da ibnu malik ya faɗa cewa wal amru in lam yakun lil nuni mahal huwa ismun mithlu sah sah wa hayyahal idan ya zamto an yi umarni sai ya zama nunu tauke ba za ta shiga cikin shi ba an gane wannan sannan ya'ul mukhataba ba za ta iya shiga cikin sa ba to wannan sai ake ismu fi'li al'amr kaman kalmar sah a ce wani yi shiru ko faɗaku ko a ce maka hayyahal taho an gane wannan ne to kaga wannan ba za ka ce ba a cewa hayyahalanna ba a ce kuma hayyahali ko hayyahalu mun gane wannan ne a shi haka yake sai ya ce sah ko a ce hayyahal ko wani makamancin wannan an gane wannan ne to shine malamin ka ce haka da yadda ta zo anan shine daidai qul ka ce da su halumma shuhada'akum ku zo da shaidunku الذين يشهدون أن الله حرم هذا وأن ذات بعد شيء شوى ألا ني هرم تولى سنة على رجع إلى يوم أقيد ما كاية شوى هلما كاية شوى هلما متاني بيو كاية شوى هلمو ديوا كو هلمي أنغاني wannan babu shakka shi ma ya halatta a larabci daga babu shakka babu laifi idan an karanta da waɗannan waje wujuhu din amma dai abinda alqur'ani ya zo shi shine mafi kosarwa wajen ilimin balaga da kuma tabbatar da abin da yake ainihin wato daidai Allah ta'ala ta fa in shahidu fala tashhad ma'ahum amma sun ba da shaida kai kada ka ba da shaida tare da su kada ka amince wannan shaida ta su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bibiyi soye-soyen zukatan waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu wa hum bi rabbihim ya'dilun alhali suna daidaita ubangiji subhanahu wata'ala da wasu a wurin bauta da wajen kira da wajen aikatar da aiwatar da ayyuka daban-daban an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace ashe na'am wace wallazina la yu'minuna bil akhirah da waɗanda ba su yin imani da ranar tashin alkiyama wa hum bi rabbihim ya'dilun su suna ainihin wato daidaita Allah subhanahu wata'ala da wasu ababen bauta su dai allazina kazzabu bi ayatina din su ne dai wallazina la yu'minuna bil akhirah ko kuwa dan wanda ya karanta ayoyin Allah yau shi zai imani da lahira ina fata an gane wannan haka nan wanda bai yi imani da lahira ba ai karyata wanda yawa ayoyin Allah ne yasa bai imanin ba an gane wannan ko Allah ta'ala ce wallazina la yu'minuna bil akhirah da wanda ba su yi imani da gidan lahira وهم بربهم يعدلون أي يشركون به ويجعلون له عديلا سنة هذا ألا دواني سنة جيدي تاس دواني أبن بوتا واندبع الله سبحانه وتعالى با جماعة مغاني duk wanda ya kasance mai karyata ayoyin Allah mai karyata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to zaka same shi mai bibiyar abubuwan nan guda biyu ne al-ahwa والشبهات شيني son zuciya da shubha menene kalmar shubha ke nufi na'am idan ka ce shubha me kalmar shubha take nufi a shine rudu an gane wannan shine bin rudu me ma'anar rudu shine abin da yayi kama da gaskiya amma ba gaskiya bane shi ne shubha abinda in ka kalle shi ah wannan abin dai kamar halal ne amma kuma dai ba halal din bane ba kowa ke iya ganewa ba zuwa ɗaya ya gane wannan abin daidai wannan abin ba daidai bane kamar yadda Allah ta'ala ke cewa mai annabi sallallahu alaihi ke cewa mene yawa faman ittaqa shubuhat الحلال بين والحرام بين sai ce wa bainahuma umurun mushtabiha halal a bayyana take haram a bayyana take sai dai tsakanin su akwai wasu al'amura masu rikitarwa wanda sun dan yi kama da gaskiya kuma sun yi kama da ƙarya sai manzo Allah ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su taba ganewa sai manzon Allah ya ce faman ittaqa shubuhat duk wanda ya ciyayi abin da yake shubuha ne abin kama da gaskiya yake amma ba gaskiya bane yanzu duk wanda zai kamanta maka wani abu sai ce maka a ai abu kaza ai taro iri kaza da muke yi ai in kun lura ai abu ne kaman kaza to ba wai kaman kaza din ba shi kaza din a ina aka samu shi menene hujjarsa Allah ya samu fahimta haka yake menene hujjar wancan mun je Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi to wanda kace kamar wancan shin ɗaya ne da wancan ba ɗaya bane ba yawwa ai kwarai da gaske don mafi yawan mutane ma ka suke saboda misali ibada ce guda ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana cewa idan mun idar da sallah kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda zuwa hadisin muslim suka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah farko kenan to kaga wannan ya tabbata daga manzon Allah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram to wani kuma yana idan wa sai ce la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah to yanzu wannan daidai ya faɗa Allah zai bashi lada akan abin da yayi to amma faɗin la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah laifi ne ta ba laifi bane amma ne saboda bai faɗe ta a gurbin da ya kamata ya faɗe ta ba yanzu shi ko da ya ce ai kaza din haram ne ya ce a ba haram bane amma kuma sabon Allah ne saboda ba shi ne abin da manzon Allah ya zo da shi ba Allah ya sa mun gane zancen yawa dan duk abin da kace zaka zo da shi kai kai da matsayin bauta sai an tambaye ka yaya Allah ya saukar shin manzon Allah yayi eh ya yayi yaya sahabbansa da ke tare da shi suka fahimta suka yi aiki da shi idan ya saba wa ɗaya daga cikin waɗanda suka kyale mutum kayansa a kyale mar kayansa mun gano kayansa ne eh a bai abin mishi kayansa kaga kenan sai kama hanyar Allah ka kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa malam shubha bala'i mafi yawan mutane da ake fata da su bala kan shubha ne yanzu kaman kai ne da an fara magana akan nufin shari'a fa ka kawo hadisi ka kawo ayi a amma a ma na tsaya yanzu kamar fa kai ne aka ce kaza aka ce kaza wai abin da Allah yake shi zaka manta da dan adam mun gane wannan kamar wajen tawassuli wani sai ya ce maka to ai yanzu kai idan ka zo gidan sarki za ka sarki yanzu kai ka isa da sarki kai tsaye to Allah sarki ne irin irin irin sarkin garin ku ko ko mulkin Allah irin na sarkin garin ku ne yawa in ka ce ai yanzu in ka ji za ka ga gwamna ka ga ai sai ka kama kafa da wasu fadawansa ka yi kaza to ai shi ma Allah haka ne sai ka kama tsani a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kaga wancan abin da kawo shubha ne mun gane wannan ne to wannan kuma shine halal shine gaskiya naka dole ne jama'a mutane su dinga kiyaye abin da yake daidai son zuciya da kuma abin da ke shubha kai tsaye karara jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace don haka duk wanda ke bin shubha jama'a bai cancanci abi shi ba bai cancanci kuma ya koyi da shi ba a cikin komai na addinin musulunci da mafi yawa ana gina abin ne a bisa ainihin wato jahilci da kuma son zuciya Allah ta'ala ka tsare mana imani to bayan nan sai mu karanta alwasayil ashir wanda malamai ke ce mu wannan wasiyoyi goma na manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يقول كشيدة تعالوا كتهوا أتل ما حرم ربكم zan karanta muku abinda ubangijinku ya haranta muku alaikum alla tushriku bihi shay'a lallai akan ku ya zama wajibi akan ku kada ku hada Allah da wani auren bauta wannan fasaran farko kina a wajen malami ko kuma ka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ka ce da su ku taho in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku akan ku na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da wani abu a wurin bauta wa bil walidaini ihsana game da iyaye kuma ku kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci anan Allah bai ambaci khashiya din ba amma a sosai isra'i Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum in ma kuna tsoron talauci ne mu ne muka azurta ku ko sannan kuma ƴaƴan ma mu ne za mu azurta su wani batin azurin wani nahnu narzuqukum wa iyyahum anan kenan a isra'i nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke azurta ku ko iyayen nasu sannan su ma ‘ya'yan da za su zo ɗin mu ne za mu azabta su an gane wannan ko nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai wacce Allah madaukakin sarki ya hana kashe ta kada ku kashe wata rai wacce Allah ta'ala ya haramta kashe ta illa bil haqq sai da wani haƙƙi na shari'a musulunci an gane wannan wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به وتنن أني مكوفيشي دسوني لعلكم تعقلون دنكو هنكلتا يزم دا فرقم آية يزنم بلانا مكسام أولنا آية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم كما يدعوكم على ذلك فلا عليكم ألا تشركوا به شيئا أبن فرقوكين كذا lalle a kanku kada ku yadda kada ku kuskura ku haɗa Allah da wani a wurin bauta mun samu nama wa bil walidain ihsana game da iyaye ku kyautata musu to wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci domin mu ne muke azurta ku ku da masu ƴaƴan mun samu nama ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن kada ku bi alfasha kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da ma wacce ta buya mun samu nawa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai wacce Allah madaukakin sarki ya hana a kashe ta sai da wani haƙi na musulunci tabbatacce Allah sai ce zalikum wasaqum bih wannan an yi muku wasiya da shi ne la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta idan muka duba kalmar alwasiya me ma'anarta malamin suka ce shi ne wani umarni mai karfi umarni mai kwari wanda ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ko annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mana ko kuma wanda wani babba yake wa wanda yake kasa da shi ina fata mun gane wannan uba yakan yi wasiya ko ko ba ka bane malami yake wa ɗalibai mene wasiya Allah ta'ala ya samu dace tumu kuma farkon ayar Allah ta'ala yana cewa alaikum alla tushriku bihi shay'a na farko kada ku hada Allah da wani a wurin bauta lalle shirka babban laifi ne Allah ta'ala yana cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce nan zalunci mafi girma sannan Allah ta'ala ya faɗi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar lalle wanda ya da Allah da wani a wurin bauta Allah ya haramta mar gidan aljanna kuma makomarta ita ce wuta kuma azzalimai ba su da me ba su da masu taimako Allah ya ƙara maimaitawa a wurare daban-daban a suratu an-nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah baya gafartawa idan an hada shi da wani a wurin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da bai kai shirka din girma ba wa man yushrik billah wanda ya da Allah da wani a wurin bauta faqad iftara isman azima wannan ya kirkiri wani laifi mai girma a wurin Allah a gaba Allah ya ƙara cewa wa man yushrik billah wanda ya da Allah da wani a wurin bauta faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika wannan ya bata bata mani sanciya in yad'una min dunihi illa inatha ba wani kira kuma bayan Allah ya face mata a ce lata a ce manata a ce a ce uzza duk ga sunan wa in yad'una illa shaytanan marida ba wani ba wani suke kira ba face shedani ne kangararre shi shedanin ma la'anahu Allah Allah ya tsine mar Allah ya ne ya tsine mar amma sai da rantsuwa wa qala yace la attakhibanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahi sai na kwashi wani bangare da yawa daga cikin bayinka an waye gari na batar da su to kaga wannan shirka da Allah kenan shi yasa babu wani laifin da yake shirka girma jima mun gane wannan ko babu ba a taɓa yi ma Allah wani laifi mafi girma ba kamar a haɗa shi da wani a wurin bauta Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara mishi yadda kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito yana cewa من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات دو وند يسو يكرنت وصية منظم الله وند منظم الله يسا وهانو يسا تام أكم ودن وصيوي تو يكرنت ودن آيوي لكي ودن سورة سيكرنت قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حذوا فإن الله تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتقون جماعة من قالوا أنكم wannan kenan don haka jama'a shirka babban laifi ne Allah subhanahu wata'ala ya hana a hada shi da wani ainihin wato a wurin bauta shi yasa zaka ga Allah ta'ala yana ambatan laifuka taki bayan taki Allah ya kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana kace ubangiji na ya haramta dukkanin alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya wal isma Allah ya hana aikata aikin zunubi wal baghya bighairi al da kuma zalunci ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma a hada Allah da wani cikin abin da Allah bai tsokar da wata hujja gamsashiya ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun da kuma ku faɗi wata magana game da Allah akan abin da ba ku sani ba ku da sani akai wannan wajibi ne wannan tilas ne mu kiyaye wannan babban laifi ne shirka da Allah shi yasa ma Allah ta'ala a cikin bayani da yake na bayin Allah mai rahma yana ambatan wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna daga cikin sifofin Allah ta'ala yace walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar sune waɗanda ba sa kiran Allah tare da wasu allola tare da wasu ababen bauta tare da shi wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe wata rai da Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙi na musulunci sannan wala yaznuna ba sa zina Allah ce man yaf'al zalika wanda ya aikata waɗancan laifuka yalqa asama zai haɗu da azaba zai haɗu da mummunan sakamako yudha'af lahu al-azabu يوم القيامة ذا أنن كامر أذاب أرانا القيامة ويخلد فيه مهانا كما ذي دوما أتنتا ينا ولاك أن تتشي ينا توزر تتشي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أبن ذرنا مك جماعة شركة مكيفة شركة بلائي حتى أنباوا دا من ذني دا ألا يأيكو bayan ya gama ambatin su gaba ɗaya a cikin sotu wannan sura da muka gama a can baya ko Allah ce walau ashraku da ce annabi Ibrahim da Isma'ilu da Ishaqa da Yaquba da Yahya da Zakariya da Yusufu da Alyasa da Bilkifl da dukkanin annaba da manzannin nan ga su Nuhu ga su Musa ga su Ibrahim duk waɗannan ulul azmi din Allah ce walau ashraku da za su yi shirka to ada Allah da wani a wurin bauta la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suke aikatawa ran katakaf da ya lalace Allah ka gare mu to kaji sai shi kansa annabi Muhammad shi mai gidan namu Allah ya ce masa wa laqad uhiya ilayka haƙiƙa min wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da ma waɗanda suka zo gabaninka la in ashrakta wallahi idan ka haɗa Allah da wani a wurin bauta la yahbatanna amaluka wallahi tabbas aikinka zai lalace wa la takunanna kuma wallahi sai ka kasance min al-khasirina cikin tababbu hasarabu to inda za ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan to waye kai waye ne laka jama'a ba a bin kowa akan shirka da Allah ba a yi kowa da'a in ya kira mutane zuwa ga hada Allah da wani a wurin bauta mun gane wannan wannan a takaice kenan to sai mu kuma bangare na biyu na maganar shirka ita shirkan nan kashi kashi ce an gane wannan akwai ashirku fil ibada akwai ashirku fi da'wa akwai ashirku fi ta'a akwai ashirku fi tawakkul akwai ashirku fi niyyat wal qasd ina ganin in muka tsaya iya ka kwaya biyar ina mafi ishe mu ko kuwa na'am yawa akwai ashirku fil mahabba to sai mu ci guda shida to kowace yayare shirka ke shiga cikinta mu ɗauki na farko ashirku fil ibada tarayya da Allah a wajen ne a wajen aikin bauta ba wanda ya kamata a kira a nemi abu a wurin sa sewa duk wata ibada da za a yi wa ya kamata ka nufata yayin ta to in ka nufaci wani ba Allah ba shikenan wannan abin da kai sunan shi ne shirka a cikin bauta misali wanda zai zo ya je bakin kabari yana roƙon matacce matacce ne zai ba shi wani abu wa ya kamata a kira yanzu addu'a ibada ce haƙƙin wane ne yawwa yanzu roƙon ka tashi zaka roƙi biyan wata bukata wani ma zaka roƙa mun gane wannan ne to waɗannan gaba ɗaya mutumin da ya tashi zai yanka mun ta bayani a baya sai ya ambaci sunan wani Allah sai ya yanka ko ce ya kanka ya ilu ko ya baje-baje ya ilu kuma dai waye kira sunan wani aljani ko sunan wani waye to sunan wannan ya shirka da Allah kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man zabaha da ghairillah Allah ya tsinewa duk wanda iyanka ba don Allah ba mun gane wannan kai wani ma yana ganin in za a yanka za ka yi cewa annabi Muhammadu suka yanka dabba to ko sunan manzon Allah ka kira kai shirka da Allah don abin ya tambaye ka manzon Allah Allah ne duk da wasu akan nuna musu haka cewa ai shi ma manzon Allah ai shi ma Allah ne kawai irin yadda annabi Isa ya samu daga wajen zuwa kiristoci saboda wuce iyaka wajen yabo wuce iyaka wajen abubuwa iri iri su kansu ahlul kitabin sai da Allah ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran وضلوا عن سواء السبيل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم كاغوانا ألا يتبتد وانا لا كدوان لي وانا يدعو وانا أيتي لإبادة فيا شركة لألا شسا ما لم يسكي شوا كل عبادة جلاتا بك منين شركة ميذاك شيء na'am hada wanda Allah ka manya a wurin bauta abin da malamai ke cewa kullu ibadatin la taliqu illa lillah ko la taliqu illa lillah fa sarfuhu li ghayri Allah shirkun akbar duk wata ibada da ba a yi kowa sai Allah to karkatar da wannan ibada zuwa ga wani to shine shirka mun gane wannan aiko Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun yanzu wanda je gaban gunki ya tsuguna cewa gunki ka taimake ni me yake nan bauta yake yi kamar da Allah ce bal kanu ya'buduna aljinna sun kasance suna bauta su wane ne aljannu aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawan su da suke imani wannan kaga ashirku fil ibada an gane wannan na biyu ashirku fil da'wa duk lokacin da zaka kirayi wani don neman taimako don neman dauke don neman biyan wata bukata wa ya kamata ka kira wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah bai sanya wani shamaki tsakanin kai da shi ba yace wa a'a ni datti na yayi yawa bari in roki wani shi wani ya roka min Allah wanda shirka ke da yace Allah ba amar haka Allah ta'ala yana ba mu labarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa yana ce mana id tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka dinga neman daukin ubangijinku fastajaba lakum sai ya amsa muku ina fata an gane wannan kaga kenan da manzon Allah da sabai wa kira Allah da ba haka ba manzon sai ce a kai kai kai kul a wannan halarar ba za ku yi kiran Allah ba ku kiraye ni kun kira ku Allah ba ka ake cewa ba wannan wani abu ne sananne mun san shi saboda haka wani ma cewa yake yi idan aka zo wata halara sai zama ga sai zama ga Allah kuma ga wani shehinka to in ka roki Allah ma ba kai baka ka roki Allah nan ba eh baka yi ta ba ina fata mun gane wannan ko ga manzon Allah ma ga shehinka to ba dama yanzu ka je zuwa ga manzon Allah kai tsaye dole sai ka bi ta hanyar shehinka shi shehinka kai ka wajen annabi muna bane a fili gashi ne muna gani a media ko ana faɗi karara kuma al'aqida kenan dan wannan irin mummunan aqidar ita ce asalin madaran abin da ke cikin littafin a rubuce littafin a rubuce amma wanda muke gani ake dan yi sama sama nan wannan kawai duk taba kalashe ne amma an koma cikin littafin sai a ji a ga abubuwan da kuma sai a hankali Allah ta'ala ya tsare mana imani wannan ke dan shirka game da mene game da addu'a har Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa ya bata kamar wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawm qiyama wanda ba zai iya amsa maka ba har zuwa tashin alkiyama Allah yake wa hum an du'aihim ghafilun wadanda ake kiran ma a kabarin su sun ma rafkana ba ma san ana kiran su ba sannan wa idza qushira an-nas idan an tara mutane a ranar alkiyama kanu lahum a'da'an wadanda aka kira din za su zamto makiya ga waɗanda suka kira su wa kanu bi ibadihim kafirin za su kasance suna kafircewa wannan bautan da aka yi musu a duniya wannan shirka kenan a cikin mene addawa sai shirka a cikin me a cikin da'a duk wanda ya umarce ka da wani abu ya halatta maka abin da Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da Allah ya halatta kai masa biyayya akai to kai shirka da Allah baka ba addinin musulunci wannan shi ne asalin bautan ba tunda Ali ibn Hatim Abba'i Allah madaukakin sake ya kara mishi yadda sahabin manzon Allah ne ya zo da katin kursin sa a wuya ya zo wajen manzon Allah sai ji manzon Allah yana karanta wannan aya ta suratu tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سيش أه to ai mu ba bauta mu shehunan muke yi ba sai manzo Allah ya ce ah shin ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta ku yi biyayya yace a wannan kan da wannan da wannan dan wannan ba ta haramta ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta ce duk muna yi sai manzo Allah ya ce fa tilka ibadatuhum ai wannan ita ce bauta musu daga jama'a ba a bin kowa yadda ba a bauta wa kowa sai Allah sannan biyayya makauniyar biyayya ba a kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya madaukakin sarki da kaddari mun samu guda nawa yanzu mun samu guda uku sai na hudu a shirku fi fil mahabba wajen soyayya ومن الناس من يتخذ من دون الله andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke sanya wa Allah wasu kishiyoyi suna son waɗannan mutane irin sun suke yi wa Allah saboda tsaban soyayya wai sai je yi wani katon hoto a ɗakin sa wani lokaci ma sai da ganin kamar zai iya ma roƙon wannan hoto ya masa wani abu duk abin da zai yi in ba ya ji an ambaci sunan wannan malamin nasa ko shehinsa ba ko waliyinsa ko wani abu baya taɓa samun nutsuwa na fata mun gane wannan sai ga soyayya ce ta wuce iyaka har ma an manta ma da Allah saboda ka'ida ce istahwaza alaihim shaytanu fa anzahum dhikrullah shaytan ne yayi rinjaye akan su sai ya ainihin wato ya mantar da su ainihin wato ambaton Allah babu shakka wannan shirka ce wajen soyayya kana son malaminka babu shakka kana son mahaifinka babu shakka kana son wani amma in ya zama son wani din zai kai ka zuwa ga sabon Allah to wannan ya zama shirka a cikin muhabba dole ka so Allah shi kadai kuma domin Allah ne wa an tuhibba lillah ko wa tabghudha fillah manzo Allah yake ce man ahabba lillah wanda yi soyayya domin Allah wa abghadha lillah yayi kiyayya saboda Allah wa a'ta lillah ya bayar domin Allah wa mana'a lillah ya hana domin Allah manzo an ce faqad istakmala al-iman hakika wannan imanin sa yayi ne imanin sa ya cika Allah ka shirye da mu da ka akwai shirka a abin ainihin wato muhabba yadda za ga wani saboda kaunan wanda yake kauna wani ma sai ya ce maka ai idan ka sa hoton wani abota ka ai motar ba za ta yi accident ba wallahi malam wani wata rana ya accident aka ce to ai shi ya ce kai ai ya san an za ta matsala aka ce me ya faru ce ai ya manta da hoton shehi ne yau bai makala ba to kaga wannan soyayya ce ta kai makwarar da hatta kai mutum zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wa ki kaddar faruwa komai yawa shi ma din da ya gama rayuwa haka ya gama rayuwa mutum ne irin ka yana ci yana sha yana kashi yana kwanciya da iyali duk yana komai kuma an san shi kuma ya ma ya rashin lafiya kafin ya mutu kila ya kasa ba kansa lafiya aka kai shi likitoci na ta duba shi kuma ya kasa tsarewa kansa mutuwa kuma ƙarshe dai ya mutu to kaga wannan yaunin ba zai yi kumi kenan bai da kumi a hannunsa kenan ko Allah ka tsare mana imani na eh Eh. Eh. subhanallah kaji wallahi malam za ku yi mamaki malam abubuwan da ke faruwa wallahi kuma malaman su ke kai su zuwa ga yin wannan abin da kake wannan barnar gaba daya yanzu hawa wata cin aka yi za ga kamar ana sa irin ta gayu iri iri ga tana akwai baka akwai kaza akwai kaza duk hoton shayin ne ka kira ta yara ko me zai maka uhu to wannan akwai banci da wanda ya sa cross ne shi wanda ya sa cross ne yake da itikadi a ransa cewa yana tare da wannan cross din ba wani wanda ya isa yin ya taba shi matuƙa akwai wannan cross a ina ka je motocin kiristoci za ka ji sirra ta yayi na fata mun gane wannan so abu ne daga Allah subhanahu wata'ala dole abu a hankali kuma abin da ya kamata Allah ta'ala ya tsaye mana imani wannan kenan Thank you.